أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم ذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mu a markaz ahalus sunna wal jama'a wanda ke gwada karkada a birnin da magaran jamhuriyar Nijar yau muna juma'a hudu ga wata na sha'aban hijira shekara 1444 wanda ya dace da 24 ga watan biyu 2023 a sati da ya gabata mun tsaya muna cikin suratul luqman mun tsaya aya ta 24 yau insha Allah za mu tashi aya ta 25 kayan nan na iskoyan tambayoyi duk da na farko zan yi aiki dai da ma'anar ya yi larabci kwarai ma'anar dai maganar cewa duk da nasan da iya ji na sai kokarin gyara kalmomin da yesu abin da yake tambaye shi ta farko cewa ana cewa Allah subhanahu wata'ala na sauka saman duniya cikin dukkan dare to wannan magana washin da zatin shi ne ko da siffar shi ne cewa sun samu saɓani mai yawa akan wannan mas'ala wasu su ce da kaza da siffa wasu ce da zatin shi dole saɓani da hira a wajen 'yan bida ake samun wannan rigima ka kuma ce muna markas ahalus sunna wal jama'a aqidar ahalus sunna wal jama'a duk abinda Allah ya dangana ma kanshi to za ka bar shi a yadda ya zo ba bincike ba naka ba ne yaya ne kaifiya yaya kaza kurin ya ce yana sauka saman duniya kurin sai ana kurin shiga bincike yaya ake bida ce shi na amsa ka kurin kaka shiga cikin yan bida a ya kurin da sai kaka shi ke nan ba su sai tambaya ta biyu cewa shin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga ubangiji ko jibril da ka yaga hakikanin shi ɗan wani ne mastamali na matsala ce sananna kan matsalar annabi sallallahu alaihi wasallam isra'i da mi'iraji da ya yi ya ga allah wadda ƙadar girfin mubin wannan maganganu dai na a hili cewa ya ga jibril rigima da take shiga cikin ahalus yan bida'a bale masu da'awar ganin allah daga nan suke ladewa alhali yan wajen da kawo taɓali magana ta shahara suke kawo ta ibn abbas ya ce a nan salasilam ya ga ubangiji wannan magana malamai sun yi magana akan sama shekara dubu da wani abu wannan ibn abbas kaddara duk da akwai mas'ala ko matsala wajen ingancin ruwa kaddara ta inganta shin ana magana gani na ruwa kalbiya ko gani na ido shi a nan sarkar da kanshi ya ba da amsa kan haka cikin sai musulun aisha radiyallahu anha cikin abin da take cewa duk wanda ya gaya masu yayi ƙarya da Allah yayi ƙarya man za mu an zo ra'arar mutum ta annabi ya ga Allah kace ya ƙarya shi cikin sai musulmi dole ta annabi ya ga Allah ya ƙarya ka ce na ibn abbas ko ya hori abu abin da yake haka abu zar cikin sai musulmi kin dai ya mu zara tambaya ya rasulullah harra hal ra'aita rabbak tambaya ya rasulullah shin ka ga ubangijinka yace nuru anna arahu na ta harki da yabi ka bunji to shi annabi ce da gani ba ko na ce gani kenan za a yi kuskure ne amma wani kenan annabi ya ce kuma abu ne wasa na wajen kira da suna da jama'a a don bai gaba Allah ko da shi mana tabbatar ta ingantatta ba wata kira ta amma ya ga jibril da siffar shi a wajen isra'i haka a nan duniya wajen wahayi da aka mai yawa ko na ikra shi ne kurin magana ya ga jibiri siffar shi ta mala'ika a wurin usirar mai raji haka a ikira da ya ga a duniya da shi da hukawaki 600 ya yi cika sama gaba daya wannan ya ga jibiri da siffar shi ta matsan da ya tafata a ruwa ingantarsa sai tambaya ta biyu wani na cewa wai an ce niƙabi malamai wasu ma ijima'i cewa wai makaruhi ne su ne wani magana tun nan kima tun da yau ba da tun da an ce makarbi tun da ke a rayuwata abin da yawa masa'alar niƙabi me niƙabi ke nan abin da mata ke rike fuska ko wata katuwa wani a rukun doka ɗaya wani kuma gaba ɗaya a rike gaba ɗaya wani yawa malamai nake mamana malamai na addini ba yan shirme ba kwashe-kwashe malamai na addini suna saɓani ne akan wajibci ko mustahabi ba magana kar ba wanda malamin cin makaruhi ne akari a a abinda ake magana shin wajibi ne ko makaruhi ne wajibi ne ko mustahabi ne wajibi ko mustahabi shine suke sakani to bala ake wani ake makaruhi ma makaruhi ne da magana kowa ta mata akwai shi illa an samu su malamai masarawa neman sukan ahlus sunna ko liqabun suke neman su kawo babu shi amma su ma ba a ce baka rubi ba kowa ramu ba a kawo dalilin tuli shi suke cewa al'ada ce ba man wa a ilimance wanda ya karanci yan fata musulman albani ya san ƙarin bayan almaji zai ga bincike hanyoyin da wani makaranta zo abinda ake samun saɓani a wajen malaman hijaz na saudiya irin su usaimin irin su bibbal da sauran malamai da suke ƙarƙashin su suna kan cewa rina huskan mace wajibi ne budewa laifi ne ɗan malaman shamansa albani rahimullah da irai masu tare da shi iya cewa ba wajibi ba ne mustahabbi ne inda aka tabbatar tsoron fitina a rewa wajibi kashin kan duk dai karkashin wajibi ko ba wajibi ba kenan maganar riya fuska kuma a ta albanin wallah bayan ya rita ne musamman kan dalilai na tabbatar da hijabin amma da ture wajibcin shi dan wurare da ya kawo ruwa wanda ba a san ba annabi a kamar da bice dole ya haka ba ai ya kan kan hajjin ban kwana magana yana kan hanya ta tsakanin arfa da mina wanda wata ta tambaya hatibin abbas kai fadar bin abbas ke kallon da ya juye idan shi da ce bata riye cikin dalilai da ya kawo da dama to almuhimmu dai ko shi ya yarda inda ake tsoron fitina a riye wajibi kenan wa maganar cewa makaruhi ba ta taso ba kwanan tsakanin wajibi ne da rihewa kuma kowa san yara da rihewa ita tari sai tambaya ta ƙarshe iya cewa wannan uwa ke cewa ko abin da siya ne ke maganar iya cewa shi ba roshe na fila ganin hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam wani sahabi ya ce shi bai kara ko na fila bai kare shi ma ce bai kara yi to dan uwa abin da ya wadi ya tabbata a hadisi bukhari ko muslim wani sahabi ya wannan rantsuwa ba zai ƙara ba azumi ko sallah da nafila ba kai kama shin matakin da yake doka kai ka doka shi ne mushkilai ruwaya cikin sunan misali haka cikin sunan turmizi annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa inna awwal ma yuhasabu bihi al-'abd min 'amalihi salatu annabi ce abinda za a fara bincike aikin mutum gobe kiyama da ce sallah yace fa in saluhat faqad aflaha wa anja in sallah ta yi lafiyayya ce ta yi kyau ya rabauta ya samu tsira wa in fasadat faqad khaba wa khasira in wata ɓaci ya daɗe ya yi hasara kaji matsalar sallah ita ce jigo kan duk wani aikin bawa ita fa'inin takasa min farilin shay'an to akan samu matsala a farilin ya ce ya za a yi ƙada rabu tabaraka wa ta'ala allah sai ce mala'iku ku unzuru hal ya abidi min taɗawar ku diba aikin bawa na a cikin aikin shi akwai nafila fayukammalu biya man taqasim na farida za a cika mai gurbin turu da ya samu gurbin da ya samu a farida ta Allah ce ku cike guraben da nafila shi to dan uwa dan Allah kai ba kai ba nafila aka zo da turu da kofa kaga gama yau ha gaskiyar magana na mara sai ka kabo ta za ka miya shi ka ta kanta Allah ka ta kanta bale mu an su da salga dan an da rabi ka sai minti goma kuma mun ga ma fada ta minti goma an kai a ta maka wada kai limamu kamar kai lahi gari ba annabi sallallahu alaihi wasallam sai cikin sahaba yake cewa duk da ya magana ka kawai da ka da yawa yake cewa za a tada kabbara ta kabbara ta shiga sallah sallah azhur yace muna ga zamu zamu ji tara kabbara yace zamu tayi mu je bayan wajen baki bayan gari mu je mu biya bukata mu dawo mu yi arwala mu zo masallaci mu samu raka'a ta hudu dan kai ma kare kama gon sallah za kare wallahi kai zaka kai kai na fida daga Allah daga tabaraka
ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله na Allah subhanahu wata'ala ya ba mu labarin halin waɗannan mushrikai da manzon Allah ya samu na Qurayshawa irin aqidar da suke kanta ba su da matsala na tauhidin rububiya na da suke cewa na kawa'idi la halu wala razu wala dole ba su da matsala kan shi Allah yake halittawa yake arzutawa yake fita yake rayu duk wata maki da wata matsala yace inda zaka tambaye su man khalaqa samawati wal ard wane ne mahalicin samai da kasai la yaqulun Allah Allah musu shaida kan haka za su ce maka Allah ne mahalicin sama da kasa qul alhamdulillah kace godiya ta tabbata ga Allah akan kawo hujja to danwa idan ka ganin ne shine kuskuren su kuskuren mai bautar wani Allah tunda ka yarda babu wani mahalicci sai Allah shi ya komi da komi to ta ina ka samu bautar wani wanda bai komi ba ga wanda yana kai kuma ka shaida da haka wannan kawo hujja ce ta zalimtin bautar wani Allah subhanahu wata'ala kuna karantar da kai cewa Allah ne mahalicci mai kashewa mai rayawa kadai tauhidin rububiyya bai sa ka cikin imani bai ba ka damar imani shi kadai sun kwarai shawa na da imani haka ne ba su shakka matsalar da wani ulubiya na wane ne mai haƙƙin bauta shi kadai sake kawo tun da mahallicin shi kadai ne mai kowa da komi duk amsar su ma wani wai jiru wala jaru waye yake karewa ba kare kowa a wurin shi waye ke tazarrafin komi wani komi za su ce allah allah ne ba su daɗi shakka kan tauhidin rububiya Allah ne mai komi takan Allah ke janyo hankalin mutane na suna ƙidar cewa tun da kun yarda duk wannan abin gaba ɗaya na Allah ne to shi ma halittun wannan abin da ya zara gama shi da kowa ba da wani haƙƙi na shi ga wani zalunci shi ne kiran bautar wani Allah ko kiran wani Allah zalunci bal akasarhum la ya'lamu da yawa musamman da haka da haɗarin hakan ka san da wannan mahalicin Allah ne kuma a sane kana ba tsoron Allah ka ga rashin sanin hakikan abin da ka iman da shi lillahi ma fi samawati lillahi ma fi samawati wal ard inna Allah huwa al-ghaniyyul hamid to wannan abin da muka tabbatar ko su ma suka yarda halittar Allah ne sama da ƙasa to wa lillahi ma fi samawati wal ard yadda yayi su ya halice su bai yi su bai sa tasarrufin su a hannun wani ko ya mata kama wani sai lillahi ta mulkan wa khalqan wa abidan kulluhum lillah wannan sammai da kasai da abin da ke cikin su gaba daya mulkin Allah ne shi ke mana tasarrufi da su a lokacin da ya so kuma wa khalqan da mun shi kai shi kuma abin suna nan bayi ne na Allah haka ne ba wani mai tarayya da shi akan su kace billahi ya kirbanci maka duk abin da ke samai da kasai gaba daya kuma inna Allah huwal ghaniyul hamid shi Allah shine al-ghani ma'ana ban wadaci bai bukata a wajen kowa zaman kai shi yake kuma al-ghani ne an tunu fukara bilallah Allah ku kuke bukata wajen Allah Allah bai bukata wajen kowa kuma alhamid shine mai yabo abin yabo mana ya cancanta a yabe shi ne Allah idan ka fita cikin ci gaba
ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت من بعده سبعة أبعر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم
ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام نعم وألا نبام لابار مسند جرما الله إلا من إيمان بقي تصرفي قوت حكم يا يا illa kurin imani Allah mai giwa da kowane ɓangare sai yake gaya maka zan ka san da girman Allah ya ce walau an na mafin arzikin mai shajar suna ala inda za ka ƙaddara a doki dukkan itacen da suke saman ƙasa duk duniya duk wani kurmi na ko'ina kurmi ko a mazan ko'ina na duniya gaba daya a ce a ɗauke shi a ƙalam duk ita duniya a mai da shi kowane ice a yi alƙalami da shi a karya su a sassaƙe a yi abin rubutu ita duniya gaba daya a yi alƙalinmu a tara wuri guda wale bahar ya mutu kuma tekun duniya gaba daya ita ce tawada ita ce abin sawa tsoba a rubuta da ya ce maka wale bahar ya mutu ya ce min ba a ji saba ta abu ba tekun duniya ba ce bayan ta duniya gaba daya a kawo teku bakwai wai ba dan bakon ba za su iya ba koma cikin kaf ƙarshen kaf قل لو كان كلمة ربي قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا
الله تقول قيامس لو كان البحر مدادا لكلمات ربي إنت حر تكون دنيا أكمل تودا don a rubuta kalmomin ubangiji Allah shi ne mai ji mai gani mai kaza mai kaza mai kaza mai kaza aka rubutawa ko a rubuta kun sufata Allah ko rubuta aikin Allah a yi ta rubutawa jalla na fi da baharu kabar an tafar kalmatu ya ce za a kare tekun za ta kare abu rubutun zai kare amma kalmar Allah akwai saura ce walau ji'ina bi mithlihi muda ko an kawo iri a takawa sai ta baka are da ta ka da kuma da abun za kawo ya ayi an kare an bar wani abu saura ba a rubuta gaba da kalmar Allah ba wannan kurin kalmar Allah ne kaza a kun kare kaf itin duniya gaba daya zai cinye da kasan alƙalmi iya cinyewa ya ja da shi a ƙarar yanka wanda sun dai wanda ke ya majinan da kan wanda san da makaranta ana alƙalmi ba duka ba duka ba cinye dai mai tsare shi alƙalmi cinyewa ke kan ƙara sakawa ko to za su za tsare ana sakawa ya ƙare kam amma kalmar Allah da saura ba ta ƙare ba incin ku ya ƙare tekun ku ta ƙare wannan ya karantar da kai da girman Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ce kenan walau an na masu azumin shagaratin inda duk abin da yake sama ƙasa na itace a ƙalam aka yi alƙalin ba da su wala ba da mutu kuma teku ita ce tawadar min ba ta ba ta borin bayan da duniya a kati ku bakwai ma na fidat kalimatu da kalmar Allah ba za ta kare ba ta haka inna Allah azizun hakim Allah shine mabuwayi kuma mai hikima cikin tsarin shi me yake al'aziz ɗan wa Allah duk abin da yake su mana ba abin da yake gagara shi kuma alhakim duk abin da kaga Allah ya tsara shi ne daidai Allah bai biya san ɗan adam ɗaya biya sa kai a shirme ɗan adam a ganin shi na baki so ka soke ami hakan haka biya shi shirme ne ɗan wani misali a misali kowa san shi za ka sa mutum goma ifata ki so ki samu ɗan namiji ko ba kama ne ba sai Allah ya biya ku sai ba ku dai biya maza na yi imanin ɗan shekaru yan sun ku tsinu wani yan ku sun tsara baka tsinu sun ku yan ku sun ku Allah don kuma zuwa mata kuma zuwa mata shi ne ta kuma Allah ta wallahi kuma Allah ta don kuma zuwa mata kenan kuma zuwa mata an ɗan biya kuma haka haka amma haka Allah biya ku amma ƙarshe za ku cutar da al'umma ta baya amma baka haka haka kira baka amma matsala ce gare ka yan wayen da ɗan waɗan adam yake so ƙaddarar nan ɗan wani a wuri kamar da ya ba mai san mutuwa ba mai san mutuwa hamala kun hidin zazo hidin zazo ɗan wadda allah ya allah barin ka ku mutu ka mutu kudu a tsaya ta ala sa kyau ta mana kyau ka tsukuwar jakob kana motsi da kai maɗan da ka tsukuwar jakob kutsai a gida ga kuna kamar kamar ɗayan jama'a ta ta bi kyau bai mai taimaka mu wani ga kuna jakob ku tsuwa kuna ji haka ko sun taimaka da tsuwa yake ka yi lukum na tsibirin za ku nema allah a mutu tabbas shi allah ba ruwan kwanon shi da ya tsara dole ka mutu kuma lokacin da ya tsara haka tsara dan uwa bayan haka gari ba hikimar Allah Allah da ya tsara a mutu a yi kiyama wadda Allah a ce rayuwar duniya a baka komai duniya kun bakin sana kun kashi kasha kayan wata kadashi miyan moriya ce ba ba ba ba aljanna miyan moriya da bai ba duk moriya ka ci komai ka sha ka mori ka tsare wata ga tsohon ba wani baka shi daɗin ma da mai tsohon da shi ka tamanin kwasan yaji daɗin abu komi babu don ba ba sai wace mene kai wani makanta duniya a makanta da yawa wani ka tambaye masu wadata Allah wani sai za a kame ce kan tabin ga naman kaza ga ɗan shila ga ordebur ga shinkawa ga salati Allah ya duka bai bai da gube sha'awar kai da kake cikin ƙarshen kaza Allah kai da kake da kake cikin nama shi bai bai ya ce shi babu daɗin ma Allah tana kan cikin kaza kamshin nama me hali ne wa bijin kamar ka ci wannan kwaki ne kurum ya zaba ci wallahi ba na guda kenan wa hikimar Allah ce sa yayin mutu da rayuwa ta daban kai wahala anan da lokaci kaza ya shirya maka gida na musamman gidan morewa wani a can ba a koshi ba a gamsuwa ba a ce yayin da abin ya wata gare na ka ci ka ci ka ci kana sha'awa kuma ya gobe ko mika shi nan ko ba a ca ai na yi maka ca kai maka ca kai furtanci ko kai kana gyaza kana kumburi kai kumburi ba yi aljanna ce kuran ko mika shi nan daji ko mi da kariya da abinci da abin sha da matan da komi Allah shi ya kuna can kurin ku yi a nan ya ka kunan ku shirya can dan wajen Allah kare duniyar kana kallo mutum zai zo ɗinka ne wajen ɗauki su ya bige ka koya koya kashe kama gaba ɗaya ka je ka sha wahala ka yi dako kai waye ɗaya zai ɗauki gaba ɗaya wani ma da ƙarfin mulki zai amshe ba zai kariya da Allah shi ke ne ta banza ƙarin da ba kiyama a shi shi ke nan a ba ɗan uwa amma kana can akwai can an ci Allah rama ba ta ka samu da hutun zuciya amma inda ba kiyama shi ke nan gurin a ba kai ba ba kima ma ba ba hikima ma ai duniya ba kiyama ba hikima Allah ba hikima wannan kiyama ita ce hikimar Allah da shi kenan kun ya ci banza ya tsare shi kenan ya kashi kashi dukiyar ka kun a banza shi kenan a ba na hikima na tsare amma kun kiyama tana can za a sakamako kowa ta kanshi na ɗan wa duk an ɗan wa duka ta koma Allah tsare ka ciki da abin da ga ko kai baka so shine daidai abin da ya tsara wa eh ba kai an kai baka dari ba haka shine daidai hatta gare ka shine amfani gare ka Allah shine aziz kuma hakim Allah mabuwayi kuma hikima cikin tsarin me yace ma kal ma khalqukum wala ba'thukum wala ba'thukum illa ka nafsin wahida inna Allah sami'un basir Allah ce ma khalqukum wala ba'thukum illa ka nafsin wahida amma karka dauka akanka cewa duk wannan yawan mutanen ko gobe kiyama duk wannan tada ta dauka kamar wani abu da naka aiki ne na material na maji a Allah ce duka wajen Allah halitta ku gaba daya haka tada ku gaba daya a wajen Allah kamar halitta rai guda da kuta da rai guda kun me kun ne kun kun ko mi ya kare kun ne kun duk abin da Allah wannan da wannan duka wannan tsarin duk wannan da muke gaba daya muna karkashin kunne Allah zai kun akan wani abu yadda ya so kwana kaza lokaci kaza duka ƙarshen kunne za a yi a ƙare gaba ɗaya kunne kurin Allah ya niya yi da damar da zaɓi an shirya kunne kurin haka lokacin tashi kunne kurin kowa zai tashi kamar tashi gaba ɗaya ku zama guda ba wani abin gari gari na an wani an wani za ba mu labari a lokacin guda za ya busa ma kowa ne yanda aka busa ne za a yi lokaci guda dole ka saman ƙasa gaba ɗaya busa guda za a yi kowa ya mutu kuma a yi wata sai ga kowa haka wajen Allah ba wani ɓata lokaci a wajen Allah inna Allah sami'un basir lalle Allah mai ji ne kuma mai ganin bayan shi yana ji yana ganin kowa kowa da kai shi
ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير
ألم ترى أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل shin baka ga ba marmar ta mana sun san tagariri na mana iya Allah ta gama abin da ka ya tabbata ne shin ba ka ga ba kana kana gani yanda yuridu layla fil nahar akwai da dai yanda Allah ke sanya dare a cikin rana wa yuridu nahar fil layl ya sanya rana a cikin dare yau ma'anar magana za ka wani lokaci da asali wuni guda ba ta katar da awa shirin za ka wani lokaci an sanya dare a cikin rana ma'ana mai kuwa sha biyu ya ka ga rana ta ɗauki awa sha uku wani lokaci wani lokaci dare ɗauki sha uku wani lokaci sha biyu wani sar a yanzu za ka ga rana na faɗawa shidda da rabi ta hudu shidda da arba a yanzu ba kusa wa kusa da su da ake nan da ɗan baya daren ke ɗaukar sha uku gaba ɗaya amma yanzu ya rage wa za a zo kuma dare da zama ke tawa da ƙarfe bakwai ta hudu ƙarfe shidda ka ta ke ta ɗauki dare da ke na awa goma sha ɗaya ko shi rana sha uku kwasan da wani lokaci dai zafi da rani da lokaci yake sauyawa wani lokaci dare ya tsawo wani lokaci rana ta tsawo wannan wani sistem ne allah ya tsara kuma daidai da zamanin rayuwar ɗan adam a yi sanyi a yi zayi nan ma akwai hikima ta allah a yi damana a yi bazara a yi ɗari haka allah tsara kan shi wannan babu wanda ya tsara ma allah ila kawai kai daga eh mun gano ko mun ga ana kaza kurin gani kai ana yi musamman yadda ake yin kun shi ke kayan shi haka ya tsara kayan shi kura Allah ke nan aikin Allah na muke ya ce haka wa sakhara shamsu wal qamar Allah shi ya sauƙaƙe mana amfani na rana da wata muke cin more rana mu ga haske mu samu tsoro in wani duka rayuwarmu Allah subhanahu wata'ala akwai abin da kai ba illa kun masu irin bincike ma za su iya gaya maka irin amfanin da ake samu ko mori da muke da rana har ma cewa a ilmantan cewa rayuwar duniya wannan tana da alaƙa da rana ko da babu rana a wajen kuna amfana da rana alaƙata da duniya sai ba da misali da muhimmancin rana ga ɗan adam ko ga duniya suna ba da misali a ilmance na ɗan adam cewa inda za a samu ciyar ɗaya cikin sattin na sekwanta a ce musa kaddarawa a ce a aiki na mutum a ce aiki ɗan adam ne za a yi kufirkin rana ciyar su guda suka ce ba wata halittar ɗaya wasu rabasa duk za a mutu gaba ɗaya a sami ciyar a ce ba musa babu rana an cire mana abinta su ce wallah ba ma iya rayuwa ƙasa da ciyar a saman ƙasamin duniya ba abin da ya rayuwa ko ba ganin ta tana tasiri kan duniyar ka ayyama Allah shine masani farkar ka ɗan bukare shi Allah gama ya sauƙe mana ya sauƙe mana tabbas mu muna cin mulkicin mu ne tabbas komai na mu iya alaka da ta wanda masu bincike kuma da ta bincike ya gano insha Allah ya ce ya sauƙaƙe muku rana da wata yau za ce muna kaza da wata kaza ya ɗan hutu ya kaza dole mu ke alaka shi don misali na rayuwa ya ce kullum ranar da wata kowanne a cikinsu ya jari ila ajalin musamman kowanne iya ta iya zuwa wani lokaci da Allah ya ambata shi ya san kayan shi lokacin kiyama wani tabbatar maka rana na tahiya yadda wata ke tahiya da ne kayan bincike ya kai ma ɗan adam suka fara inkarin cewa rana in shi kasace take amma ɗan adam kanshi ilimi bincike ɗan adam ya ɗan gano har ma zai baka bitaskin tahiyar da take a kowace barguna kuma duk girman rana kima Allah duk girman rana tana da falakinta orbitinta duk girmanta tana falakin ita ma a nan take tahiyarta bar ta gusawa ko ka yadda wata yake da orbitin shi haka take da orbitin da ma take da falakinta ya ce kullum ya jari ila ajalin musamman kowanne ya hore shi ya tahiya har bakin lokacin da Allah ya ambata mushi haka wa annan na bi ma ta'amalu na khabir kuma shi ka tabbatar lalle Allah game da duk abin da kuke aikatawa Allah iya cikakken masani akan ko iya ta khabir cikakken masani an ce wani khibra ta game da alim ta kare alim na nan ya ga kuwa ne zo kuma a larabci ya ce wani khabir ya khabir a turanci akfar akfar da fakin da akfar a turanci akfar wanda za mu cikin wannan ai akfar ne kan kaza kenan ya ta abin cikin waje kalma ce ta Allah iya cikakken masaniya game da dukkan ajin kin ba abin da yake koyuwa ga Allah yace wa annaka bima sabaka zaka ci gaba ci gaba zalika bi anna Allah huwa al-haq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil wa anna ma yad'una min dunihi al-batil wa anna Allah huwa al-'aliyyu al-kabir zalik amma wannan bayanin da ya gabata da Allah yake gaya mana shine mahalicin samai da kasai mai sa dare cikin rana rana cikin dare mai sauki rana da wata duk wani abin gaba da wannan bayanin da Allah yake mana muhimmanci shi ko ma'anar shi don ku san bi annan lahuwar haƙ ku san da cewa Allah kuna ke kira a kaɗata da ibada shi ne ilahun haƙ shi ne abin bauta da gaskiya mai haƙƙin bauta wa'anna ma da ƙuna min duni ilbali duk abin suke bauta da Allah ba ƙarya ce shirme ne shi muhimmancin wannan bayanin Allah mai kaza mai kaza ya muku kaza ya kaza don ku san duk wannan abin Allah shi ke da wannan haƙƙi shi wannan abin haka mai wannan abin shi ke shi ne abin bauta na gaskiya duk abin da ba shi ba ƙarya ce shirme ne wa annan na huwa da aliyu kabir kuma lalle Allah shi ne ali maɗaukaki a kan komi Allah mai girma kan komi shi ne aka fa Allah ba aka rauta ci gaba
ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور kuma dai daga cikin ni'imomin Allah da ya manna ji hankalinmu wani abu da kuna kani da ido alam tara annal kulka tajri fil bahr bi ni'matillah shi muku gaba tabbas kun gani kuna ga yanda alfulk babban jirgi na ruwa tajri fil bahr duk yaunin shi za ka iya tahiya a sama ruwa da an yi na da kwale-kwalo ɗan batan yanzu an gada ne yanzu abin hayanzu da ci gaban da aka yi har yau duniya babu wani abu na ɗaukan wata ni'ima ta Allah daga wani yankin zuwa da yake kamar jirgin ruwa yau babu hanyar sadar da ni'imar Allah raba ni'imar Allah a saman duniya kamar hanyar jirgin ruwa kun ga dai wanda aka gwado wanda aka yi na ƙarshe dai za a yi na babban shi wanda kwantina kwantina dubu goma sha tara so kwantina kwa doguwa mai tsawon talam ma ba ga dai kwantina doguwa mai tsawon talam za a ɗora talam tun daga ina ta ɗauko muku a miliyan na wata kamu ɗaya ce za ta mota ɗaya kwantina ba ɗari ba dubu goma sha tara ba da kumi ba ba da kudi wajen ba kwantina ba da kudi ba kuma kwantina guda ma na waza da kudi na waza yi kwantina guda ma na ƙoro yan wasu kullum Allah ka san Allah shi na hakim kuma da cin bayan shi yawan wallahi wa inda misali kaddara irin da ake zama na masu ilimi a duniya kaddamin shekarar dubu baya ya aka yi zama na masu ilimi a duniya aka diba nijar aka diba abin da za mu noma mu ci aka tsari a yanzu a ce kullum nijar mutuwa da baya ko ta da nijar ta mutu da abin za a noma ta fita a wani abu da ma bin mu iya bai iya samu a ce basu kuma aka diba a ilimance ta ina za a kawo nijar abinci ɗora kuma za a ɗora rakumi nawa zai ka za a kawo a aji ma a ɗaya za a mutu kaji wata kaga amma yanzu allah kan zamanin mun yawan kuma Allah ya gudu wata hanya ta kawo ni'imar da gaugawa mafi yawa a kan fada. Na imanin nan da magaran a ce a rihe abincin China ko India, wala ya ji amsar garin. Duk abin abin da ke cikin nan, duk muna ɗauki mutum ɗari a nan ko dubu a nan abin da ke cikin ɗari ɗari ba ɗaya, tisa'in da kara, tisa'in da waje ne. Ko China ko India ko Japan. Kai, haka da ke sa a cikin kwanan. da garan da komi marar nijar da hulanka da tun daga saka haka ba tun daga sama haka saka jibi naka daga na kuna nijar banin nijar duka rayuwar mu gaba daya amma allah ya wani tsari kim allah za a kawo daga china daga japan da ko'ina kuma allah ko a kawo abin ishe ku kama ana ake kama ana ake wannan hikimar allah ne bayan shi amma da zai sai kawai zai mutuwa zai aka zai zai daji abin to amma Allah kuma shi din zaban da yazo ko ko abin da Allah ya tsara mana ba zai kawo mana nimar tashi kuma Allah kun da bane shi da haka kenan yace kuna ga jirgin ruwa alfulk yanda tajri fil bahr yanda yake gudu yake tafiya kullum ma yake Allah da ana magana ga girma kuma ga ƙarin fita za a shaida kwallo da iska ana ana ja ana waye yanzu motar ne shi ma ƙarfi ne babba shuga ta yi yau daga zama kare kai oda kaya a jakar ɗakin a kwanke ke ma Allah daga saluna kurin ya kai oda japan ya kana ɗaki baka wuto ba kai oda jirgi ta so daga japan ne oda magana yan hoko to nuko wala ko kada kwanci a ɗaki sai ce ma Allah kada kwanci a ɗaki za ka ni mara Allah zai mana ma ba ma Allah godiya yan wani yawon da wani abubuwan ni'imomi ne wani kuma gobe kiyama da harkar kakasu wallahi ni'ima ce masirar gaske Allah Allah ƙwariya ne ga mutane ni'ima masirar gaske da mata ma baka gane ma ni'ima ce amma ni'ima ce yan uwa Allah ka mana komai cikin sauki ya take ta mana lokaci ya take ta mana wahala ba sai ka dauko da kanka ba ba sai ka dauko da rafi ba ba sai ka je ba kana gida a lokaci kuma gajere inda sai ka je ka dawo ajima ana yi Allah hakim malami ni'ima ne ƙwarai gare mu da ku mutuncin bayi kun zubutun ma Allah ya ce Allah shi ne ga shi ne hausan yanku jirgin ruwa iya tafiya a cikin teku da wannan kaya bai nutsewa kuma ruwa ne da wannan batu ne shi bai sanin Allah amma wai ya yi imani wai akwai wata hikima da aka sama teku wanda jirgin bai nutsewa shi ne kira ne amma za a kwada akwai da aka shirya ma teku wanda yake hana a nutse kuma imani ni'ima ce ta Allah ta bare shi ga ta ne duk girman shi ka bar ka hada ganga tsaya da haka wannan ni'imomi ne na Allah haka Allah shirya mana yace tajri fil bahr yace bi ni'matillah suna tahiya da ni'imar Allah a saman su don su kai musu bayan shi yuriyakum min ayati wannan Allah ka tura muku ayoyin Allah na sanin kudura hikima ta Allah subhanahu wata'ala yace inna fi zalika al-ayatin li kulli sabarin shakur cikin wannan labarin ba cikin wannan ni'imomi na Allah kace akwai ayoyi abun gano kudura da girman Allah ga duk mai hakuri akan musiba cin sabba mai yawan hakuri kace dan hakuri kira ba da digina kace kai hakuri hakuri akan matsala kuma shakur akan matsala ya yi haƙuri akan ni'ima mai gode ma Allah Allah sama alaji
wa idza washiyahum mawjun kahulal da'u Allah mukhlisin lahu ad-din falamma najahum فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور نعم وكما Allah subhanahu wataala ya ba labarin halin mutane idan ta ɓaci za su iya kiran wani Allah wani wata hanya ba ta Allah ba amma idan ta ɓaci suna yarda a nan ba mai sai Allah ya kawo halin daga wasu daga cikin bayi waɗanda ga shehu mawutu ga zulan idan suna cikin teku sai igiyar ruwa ta rika kaɗawa sai ta sama haka take igiyar ruwa igiyar ruwa kuna jirgin ruwa kamar da kamar da kamar inuwa kuma ta koma sarka haka take kayan to wannan haka samar take yi domin ta mu kanku shike da mun ƙara da sarrafa tana shu shu to suka kauna suka kauna halaka karara da'awar da mukhlisina lahu din a lokacin nan Allah kadai ake kira kun ba a gama shi da kowa Allah kura sun sa anan ta bace ba kiran kowa yanwa duka misali wanda suke misali kadara iyaka wani ko zai mai kaza ka je ganin masu wannan akida ta ganin shehu iya kaza ko wani wali iya kaza ƙwarai lahiya to wani wali wani ko rasoki ko shehu ya kaso ki na san kai da shehu kare bayan warki ya san shirme ne kan kame ya san kame zo ne ne baiwa mace ka ce Allah kaso ki Allah kaso ki Allah la Allah ka ji iya shiga ta kaza waya waya waya waya waya Allah ka shi da waya waya Allah waya ce waya Allah iya shiga ta kaza waya ce ko da ce waya Allah ce waya Allah ba zai ce waya wali wani waya Allah ce waya Allah an san sai Allah kurin haka take ya ce falamma na jahilar bar sun ga bala'i sun koma ga Allah amma suka ta bala'i a suka koma saman ƙasa fafamin da makutasi daga cikin wannan suka wani bala'i suka tsira tunan ina ga mishari ke cewa daga cikin akwai mai butul cewa zai makutasi ko suna ce a na ga ɗaya cikin maka zai iya ce abinda ake na maka zai mana wanda ya shiga wannan hali ya ga bala'i ƙarara ya ga mutuwa ya koma ga Allah ya ga mahimmancin tauhidi ya ka wata same cikin jihadi ba kusa da mahimmancin ba a mutattun mai tsakatsakiya da kawai kawai a same shi mushi da kamata mai kokari da yawa amma duk da hakan gashin zai da bilibi sai da tattaunin tafsirin ya zama zahirin haya abinda halin mutum ya kamata wanda ya gaba da'i ya koma ga Allah ina tuni wannan wani cikin wanda ya musulunta wani ya kawo cikin kan irin bincike da ya kan hikimar adar girma Allah ce ya ziyarci irin masu zuwa saman wannan masu zuwa saman kungu ba sabu a kristoci ne amma ce abin da kashi mamaki duk da ya same su daga baya sai ya same sun koma coci kuma suna gudun Allah sun gano girman Allah wallahi ta duka suna tabbatar ma da abin yayi karin hankalin adam dole a girin Allah wani malice ma ba sanar sunci ba za su ba amma ta wallahi suna kwatanta ma kurin abin yayi karin adam ba suka yawo suka sama suka ga halittun Allah a sama suka ga abin irin su ta wallahi suna komawa duk da ba su ba su sunci ba amma suna komawa Allah su bar harkar duniya saboda sun ga girman wani malice kenan wanda ya gani ka wanda wajen ayoyin ya ce shine a gaba wajen jihadi wajen ibada to amma ta samu daga cikinsu wadanda suna daga tsakiya ya ce wa maji harbi a yakin na illa kudu khattarin kafo Allah ce ba wanda zai musu ayoyin Allah sai khattar mana gaddar muhe mai wudari akwai yaudara na mai yaudara sun koma ga Allah Allah kai kaɗai ne ba kowa sai kai yanzu an mudda ka mai kuma gidan jiya kasa akwai yaudara ke je mai wudari kuma rike kafur mai bitircin wani kafur wa bitirce ma Allah kin yarda da ni'imar Allah kin godiya da ni'imar Allah shine kafur ci gaba
ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi wala mawlud wala mawludun huwa jazin an والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور يا أيها الناس اتقوا ربكم Allah subhanahu wata'ala yana kiran mutane gaba ɗaya yana mana kashe cewa ku ji tsoron ubangiji yana kowa ta kanshi waka shauyau man la yajzi walid an waladihi wala mawludun huwa jazi an walidi shay'a ranar da ke tana zawwa ranar da ma'aihi ba zai iya amfanar da wani abu ba ga ɗan shi haka wala mauludun huwa jazin awwalidi haka shi dan ba zai iya amfana ma ba uban wani abu dan uwa wannan shine wannan kiyama yallo zulman min akhihi wa ummihi wa abi wa sahibati ubani dan da mutum zai gudu da da kake wahala ka je kai kwada ko kai kasuwa kai na da ka dawo dan ka ce da biya kana kallon shi haka matar da kake wahala don ita da uwayen da komi gudu ba ka sun gamuwa da su me wani ana yi wani gudun uwaye da don ka tsura mashi wani ba maka zashi mata kai ciki dalilin gudun ɗan waɗiya da ma'aiwa da mata don su ne mahi kusa da kai kana tsoron kai ma su kan kake ka tsoron ka tsira kan tsoron tun da ɗanka ne ta ce baba a ban kaza ko uwar ci ɗana kuma ta ce miji na nake a duniya tsoron wannan da ɗan adam bai san kwalar kwata da su zai sheka da gudu bai san gamuwar su in ba ya gaba inda ya sa gaba an ga ana uwa uba mata ɗa to ta ma kyau ne daga da neman ina ziki kai ka tsira yawan wanda ya ce abin da kwanan na wurin wanda aka yi na abin da ya kasa sai abu ya baka mun tashin kiyama wance ya wallahi cewa mutum zai sheko da guhe ya hutu da tana ashe akwai ɗan shi a ciki ko ba a ciki wannan ya koma na bai koma ko amma ya ga ko ko suka ciki ba ne tsayawa lokacin da ko doka a ko hutu wani kai daga baya kuma za a ga me kamata in ta ɓaci ko wani kai shi to wannan na gama to duk kiyama ya haka kiyama kashin hankalin ya yi haka ranar da da bai iya amfana ma uba komi uba bai iya ma da komi ibn kasir da ka'awar asar wanda ake cewa wanda iya cewa kamar da ke cewa ku samu labari da gaban isra'il abinda ba laifi bane ba abinda bai ci ba karo da qur'ani ko sunna nan sai kawo ta ruwaya ta uzair alayhi salam yake cewa lamma ra'aytu bala'a qaumi ishadda huzni wa kasara hammi wa araqa nawmi fatadarra'tu ila rabbi wa sallaytu وثم فأنا في ذلك قدر أبكي إذا, إذا أتاني الملك فقلت له خبرني هل تشفى أرواح السجين زلمة أو الأباء لأبنائهم قال أن القيامة فيها مثل القضاء وملك زائر ليس فيها رخصة لا يتكلم فيه أحد إلا بإذن الرحمن ولا يؤخذ فيه والد عن ولده ولا ولد عن والده ولا أخ عن أخيه ولا عبد عن سيده ولا يهتم أحد بغيره ولا يحزن بوزنه ولا أحد يرحمه كل مشكل على نفسه ولو يأخذ الإنسان عن الإنسان كل يهمه همه ويبكي عوله ويحمل وزره ولا يحمل وزره معه غيره abin da ma'ana ruwaya uzair al-salam lokacin da yace da ya ga ta ma'ana mutanen shi sun bace sun bar hanya ya samu damuwa yace ya kaskantar da kai ga Allah yake ibada ya yi sanda ya azumi ya ce iya cikin wannan halin kaskantar da kai ya ga mala'ika zo shi suka tambaye mala'ika kada ka ban labari shin wai rayukan bayan kwarai za su ce ta azalime ko uwaye za su wa iya wani abu ya ce haba bawan allah ai kiyama ranar hukunci ce nan ranar mulki a hili na allah ke bayyana Allah bai ba kowa ma ya yi magana sai da uzunin shi Allah bai rahama ba wani uba ko da ba mai neman wani ko dan uwa ga dan uwa shugaba da bawa kowa ba kowa ta kai shi yake ba mai kula da matsalar wani kun ba mai ɗaukar laifin wani kowa ta shi ta kai shi yake wannan ma'ana zai magana wani kiyama ba magana uwa ko uba gwalgwadan abin da kai kowa zai nemi tsira ta kai shi nafsi-nafsi ne ko wali ko annabi ko annabawa da suke nafsi-nafsi ko annabawa annabi ne kadai yake magana ummati ummati da haka Allah ya ce a wannan rana ya ce ya awon nasu tabo rabbakum ya kuma ku ji tsoron ubangijinku wa khashaw yawman ku ji tsoron wannan wuni wanda la yajzi walidu an waladihi da uba ma'ayi bai iya wani abu ga ɗan shi wala mauludun huwa jajin an walidi haka shi dan bai iya wani abu ga ma'aikin na wani abu da haka inna wa'adallah haq mutane alƙawarin Allah na tashin kiyama tabbata gaskiya ne don haka fala taqurrannakum hayatud dunya kada wani rayuwar duniya a je a tashi a dawo harkoki a kai a kawo wannan kai da kawo ta duniya kada rude ku tana nan kiyama tana zawa wala quranakum billahi la zarur kada ku shaytani ya guje kiyama tana nan tana jiran kowa Allah kai mu da ake da kwarai ɗan uwa muna fatar Allah ya ba mu da daidai kuma su da gafarta mana ɗan uwa kan mu manta mu sa ɗan uwa na Najeriya addu'a kowa san dai abin da ake yi da tashin hankali Allah sa su kare lafiya kuma Allah ba su shugaba na kwarai da amfanin musulunci da musulmi Allah sa kare lafiya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته